نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كعب فقل رجل يريد أن يتطيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل, ما لم ينزل فيه وحي من الله وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طاب- حين طابت الثمار والظلال فأنا إليه أسعد نعم، شكرا.
فتجهزنا قال كعب كعب بن مالك الله سبحانه وتعالى ya ƙara yadda da shi yana ba da labarinsa dangane da abin da ya shafi rashin fitar shi yakin tabuka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa a wannan lokaci yana cikin wadata yana cikin karshashi lafiyan shi kalau ba matsalan komai sannan kuma a wannan lokaci musulmai waɗanda suke tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu dandazo ne wanda suke masu yawa ta yadda hatta kundi na rijista na 'yan ƙasa ga baki ɗaya ba zai iya ɗoke su ba to shine ka'abu ya ce faƙalla rajulun yuridu an ya taghayyaba wato kaɗan ne ma daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikinsu zai so ya ɓuya ya laɓe illa zanna anna zalika sayakhfa lahu face sai ya tabbatar da cewa haƙiƙa wannan adadi wanda yake mai yawa na musulmai sayakhfa lahu da sannu zai ɓoye al'amarin shi da sannu zai ɓoye shi sayakhfa bihi da sannu zai ɓoye da shi malam yanzu fihi wahayun min Allah matukar dai wahayi daga Allah subhanahu wata'ala bai sauka ba a cikin haƙin shi wannan mutuma wato malam ka'abu yana so ya nuna wa mutane cewa taron da suke tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba lalle bane ya ce kowa daga cikin sahabbai sai ya gan shi da idan shi akwai wanda za su tafi wannan yakin amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai gansu ba da idan shi har suka je suka dawo saboda adadin yana da yawa irin kaman ka je wajen sabga ne mai sabga ba zai ce ba in dai taron ya yi taro ya ce kowa wanda suka je wannan sabgar sai ya gan shi da yawa wanda za su je wanda bai gan shi ba to ina kuma taro na musulmai a wannan lokacin wanda kamar yadda abu zur'a arrazi allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya ce sabai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin ma'aiki alaihi salatu wasalam ya bar duniya kan maza kan mata yara da manya za a samu kamar sahabai dubu ɗari ko sama da dubu ɗari ma na ma'aiki alaihi salatu wasalam to kaga ba mutum dubu ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba mutum dubu goma ba ba ashirin ba ba talatin ba to lallai ka san cewa akwai sahabbai akwai taro da yawa wanda dan mutum ɗaya ya zo shi ya ce ya tafi yakin nan kawai gamuwa ce ba a yi ba ma'aiki alaihi salatu wassalam in ba wahayi Allah subhanahu wata'ala ya saukar mai ba akan shi wannan mutumin cewa bai tafi yaƙi ba to ma'aiki zai mai uzuri ya ce ƙwarai kwa jama'a ta yawa ba zai yi ba a ce kowa sai an gan shi na'am wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tilkal ghazwa malam ka'abu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita wannan yaƙi na tabuka hina ƙabatit thimar lokacin da ɗiyan itatuwa suka nana suka yi daɗi suka isa a ci su a lokacin da ya zamanto ana cikin kaka ana cikin kaka na kayan garaki to a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fita ya tafi wannan yaƙi na tabuka kuma lokacin da a lokacin tsananin zafi ne kaga wazdilalu shine ce lokacin da ɗiyan itatuwa suka yi daɗi a ci wazdilala da kuma lokacin da inuwa ta yi daɗi idan ana cikin tsananin sanyi za a ga cewa inuwa ba za ka ji daɗin zama a cikinta ba amma a lokacin zahi tsananin zahi za a ga ko kana tafiya in ka zo wucewa wata inuwa mai sanyi za ka ɗan tsaya ka yaɗa zango ka yi minti biyu minti uku saboda daɗinta kale zamanto ta barka ya ce to lokacin da inuwa ta yi daɗi a lokacin ma'aiki alaihi salatu wasalamu wato ya fita ya tafi yakin tabuka rana kai tsaka da garjin rana ana tafiya ana jibi tefa ana ilaiha as'ar ya ce ni na karkata nema zuwa ga inuwar kawai zaman gida da son hutu wannan shine yasa kawai na zauna ba ni da wani uzurin komai ma'ana fa ana ilaiha amil ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا نعم
فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فدفقت أغدو لكي أتجهز معه فأ- فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسه أنا في قادر نفسي في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل, فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد مم.
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه مم.
ولم أقض بن- من جها- من جهازي شيئا to shikenan malam ka'abu ya ce fatajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dama ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya bai wa sahabbai damar duk wanda zai shirya ya shirya nan da kwana kaza za a tafi ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya gama shiri na fita yaƙi wal muslimuna ma'ahu musulmai waɗanda suke tare da ma'aiki alaihi salatu wa salamu su ma suka gama shirin fita yaƙi kowa ya yi sallama da iyalinsa duk abin da zai zamanto ya tanada na abin hawa ya tanada da komai da komai takobinsa ya wasa shi ya gyara kwari da bakansa duk dai irin shiri dai na fita yaƙi kowa ya yi ya ce wa ƙafiktu aghdu likai atajahaza ma'ahum ya ce sai na shiga ƙafiktu ma'ana shara'atu sai na shiga a hudu ina ta yin sammako ina ta buga sammako likai ata jahaza ma'ahum saboda nima in yi shirin a tare da su in tashi da wuri a cikin gidana in tashi in ɗako wannan in ƙwara can in buga can in huto in shiga in huta ce amma walam aqdi shay'an bin gama komai ba bin gama komai ba na shirye-shirye na har ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama shiri sahabbai waɗanda suke da niyyar fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda ba sa daga cikin masu rashin lafiya ba sa daga cikin makafi suna cikin lafiyansu gara suke kowa ya gama shirin shi wa ƙulu fi nafsi kuma sai na shiga ina faɗa a cikin raina ina faɗa wa kaina ina cewa ana qadirun ala zalika idza aratu ni ina da iko akan yin shirin nan da fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko a yanzu idan aratu in dai har na yi nufin zan tafi tare da shi din to ina da shiri ina da ina da ina da ikon yin haka nan din saboda in kaji ana cewa bai shirya ba to ko kayan shirin babu shi to amma shi kaga abin hawan shi mahal guda biyu ne babu zancen ya ce bashi da kayan hawa abin hawan shi mahal guda biyu ne a lokacin jikin shi lafiyan shi kalau kuma abin da yake cikin ajiyu hallo yana da kwai yawa to kaga shiri ya kare falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasir jidd malan ka'abu yace falam yazal wato bai gushe ba ya tamada bi wannan san jiki yana ta kai kawo yana ta zarcewa da ni yana ta zarcewa da ni hatta istamarra bin nasir jiddu har dai kokari na fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbata a cikin mutane a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam kowa na tambaye shi ya ne tafiyar ce na gama komai ne yanzu kawai tsime nake a ce fi in hoto da kayana kowa ya faɗi haka nan fa asba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghadiyan wal muslimuna ma'ahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya waye gari halin kasancewar shi yana mai buga sammako zai bar madina musulmai suna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu an fito shi kenan yanzu za a wa madina ban kwana za a tafi sai an dawo kuma walam aqdi min jihazi shay'an ko min jihazi shay'an je ban gama komai ba daga shirin nawa ba wani shirye-shiryen da na yi gashi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai wa madina ban kwana amma ni ba wani shirin na yi mata bankwana wanda na yi sun magadautu ثم na'am غدوت فرجعت مم.
ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وفق وتفارق الغزو ف- sun magadautu sannan dai na yi sammako na yi gaugawa na fita a farkon yin faraja'atu na je na dawo walam aqadu shay'an ban gama komai ba dai daga shirin nawa na wuta titin na je ne na dawo na shigo gida ban gama komai ba irin dai kawai wanda yake da kai solodi irin wanda yake da kwai wato laso-lasotu a cikin al'amari aka ga ya shiga wuta sai ya shiga goma wuta goma amma ba wani abu ɗaya da ya taɓuka a ciki falam ya zali zalika ya tamada biye ce zalika wato wannan kai kawo da nake yi tafiya da safe saboda in je in yi shirye-shirye bai gushe ba ya tamada bi yana ta zarcewa da ni hatta asra'u hadde sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda za su fita tare da manzan Allah a wannan yaƙi suka gaggauta suka shirya wato kayan yaƙinsu wata faruɗar gazo wato mayakan suka bar garin suka fita suka bar garin tau
an artahila fa udrikahum fayadan fayalaitani fa'altu ثم لم يقدر ذلك لي شيكنا فهممت أن أرتحل فأدركهم Malam Ka'abu ya ce, To, bayan mayakan sun fita sun bar Madina, ya ce, Kawai sai wata niyya ta zo mini, sai na yi niyyar in lafta abin hawa na in bi bayansu, shi ne fahamamtu an artahila fa'udrikahum, sai na yi niyyar in lafta abin hawa na in bi bayansu in tarda su a hanya. ce ya laita ne fa'altu dama ma a ce na yi hakan ɗin dama ma a ce na lafta abin hawan nawa na bu bayan nasu na tafi ni ma na je ni a sha ranar tare da ni a sha wahalar tare da ni sun malam yi ƙaddar zalika ali malam ka abu ya ce sai dai kuma hakan ɗin ba a ƙaddara shi ba a gare ni wato yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙaddara ba a gare ni zan samu na alkhairi amma na yi niyyar in lafta in bi bayansu to amma saboda shi duka maƙaddarar rahmanu maf'ulu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara akan bayansa to wannan shine abin da zai aiwatu amma abin da Allah bai kaddara shi ba to bayan da za a yi wato wannan abin ya faru to dan haka malam Ka'abu ya ce to hakan din ba a kaddara ba cewa ina daga cikin waɗanda za su tafi yakin Tabuka na'am فقد إذا خرجتم في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة, أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن غزر ممن غزر الله عذر الله ممن عذر الله تعالى من الضعفاء شيء كان يتي فطفقت إذا خرجت في الناس sai na shiga sai na zamanto idan kharajtu fin nasi idan na fito cikin mutane idan na fito titi a madina ba da khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita ya bar madina tare da musulman da suke tare da shi a wannan lokacin na zamanto in safiya ta yi na fito in zo ni fada ko in je wani shago in siyi wani abu ya hazununi kawai yana bakanta min rai idan na fito madina kawai kamar an yi ruwa an yi ruwa na shuka kuma farkon damuna irin yadda in kawoto titi za ga dan babu kowa za a karfe goma ta sahi amma kamar karfe bakwai ta sahi ce ka wuto ga masu makari babu abakai wanda ake zama da su da tak unguwa tana cika amma yanzu babu saboda kowa ya ba zama ya ce sai hakan din yana bakanta min rai ya ce annila a rali uswatun ya ce a titi ba na ganin wanda zan ɗauke shi a matsayin mutum ne wanda zan yi koyi da shi a madina ba wani mutum wanda lokacin da ma'aiki ya fita ya bar madina to ba wani mutum wanda in dai ina neman yin koyi da mutumin kirki wanda in na gan shi zan yi koyi da shi saboda duk wanda za a yi koyi da su suna bayan manzo Allah yanzu an tafi tabuka da su illa rajulan mahamusan alaihi shin nifaq face dai mutumin da dama tuni da ya an yi sukan shi cewa shi munafiki ne kawai in na fito wanda za mu haɗu da shi mu yi aron gama da shi a madina a hanya shine irin mutanen da dama wahayi ya sauka a kansu mutanen banza ne ai wani ba zan yi ba fatan a ganni tare da su ma aw rajulan mimman azara Allah min ad-du'afai ko kuma mutumin da Allah subhanahu wata'ala yayi mai uzuri ya zauna a gida ba tare da ya tafi yaƙi ba daga cikin masu ƙaramin ƙarfi raunana kaga addu'afa irin makafi suna ciki guragu suna ciki yara ƙanana suna daga ciki mata suna daga ciki wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rangwame ya yi musu uzurin su zauna a gida ba tare da sun fita yaƙi ba dai alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون to waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ana da kuma waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratul fathi laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa man yuti'i Allah wa rasulahu nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla nu'adhibhu 'adaban alima to za ga cewa ayoyin da suke cikin suratu tauba na waɗannan wuraren suna magana ne akan yakin tabuka an gane ko wa balu la tanfiru fil har wuli naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahuna to yana cikin bayani akan wato fita yaƙi ya shigo bayani akan garaɓasa ta aljanna sannan kuma ya shigo bayani akan waɗanda suke almu'azziruna ne وجاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله to shine Allah ta'ala ya saukar da ayar waɗanda aka ba su uzuri su waɗannan ko su jawo babu laifi a kansu marar lafiya rashin lafiyar da ta zamanto ta yi tsanani hakanan masu ƙaramin ƙarfi galabaitattu babu laifi a kansu irin marar lafiya mai gurgu ne makaho ne duka sun shiga ciki haka nan wanda suka zo su a ba su abin hawa ba su da abin hawa aka nemi abin hawa ƙaura da wambai aka rasa kaga zaman ba daɗi ya musu ba to waɗannan dukkaninsu ya ce sai irin su kawai a madina wanda zan gani amma wanda zan ga ya cika siffa irin tawa yana da kwai ƙarfi jarumi ne kuma yana da abin hawa gashi kuma a zaune a birnin madina ya ce ban ga wannan ba kawai wanda za a gani ƙato yana da abin hawa amma kuma bai fita tare da annabi ba to munafiki kenan amma sauran dukkaninsu wanda kawo uzuri ne suna da uzuri karɓaɓɓe a wajen Allah. Na'am.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في قوم في تبوك ما, ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنذر في في في عقبيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل معاذ بن معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه نعم بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ya ce walam ya kurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malan abu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai tunani ba bai tunani ba saboda ka'abu yana daga cikin makusanta ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana daga cikin masu rubuta wahayi yana daga cikin kuttabul wahayi kaga ba za a yi tuya a manta da albasa ba ya ce to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai tuna da ni ba hatta balaga tabuka har sai da ya isa tabuka ya je can tabuka an yada zango ana hira da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kawai sai na faɗo mishi a rai faƙala wa huwa jalisun filƙomi bi tabuk sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa alhali yana zaune a cikin sahabban shi a nan tabuk manzo Allah ya ce ma fa'ala ka'abun kai jama'a bun ga ka'abu bin malik ba me ya same shi a gida baya da lafiya ba shi da abun hawa me yasa bai fito ba shi saboda inda a ce ka'abu yana nan to yana daga cikin wanda suke kusa da ma'aiki alayhi salatu wassalamu a wannan lokacin to da ya ga bai gan shi ba saboda akwai abin da ake cewa at-tafaqud wato bibiyar talakawa kenan wanda kasan yana shigowa jikinka yana zauwa kullum kullum wajenka ka gaba ka ganshi ba to sai ka yi tambaya wannan yana daga cikin al'ada ta ma'aiki alayhi salatu wassalam yana ce kai ka abu me ya aikata ba na ganin shi an gane ko faƙala rajulun min bani salima sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato na ƙabilar banu salima ya ce ya rasulallahi habasahu burdahu ya rasulallahi ai mayafan shi guda biyu su ne suka hana shi ya fito mayafan shi guda biyu su ne suka hana shi ya fito wato yana da kwai jafto da mayafi wanda suke manya-manya masu kyawo to su ne suka hana shi ya fito aka waɗansu daga cikin malamai suka fasara hadis wannan kalmar ta hadisin kenan waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a'a habasa hubur dahu wato mayafan shi guda biyu suka dakatar da shi a gida wato matan shi dama guda biyu da kuma saboda dama su mata kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to matan nashi wannan guda biyu ado da suke mishi da kwalliya ita ce ta hana shi ya fito an gane ko shi kullum aka ce za a yi bulaguro to kawai in ya tuna matan shi guda biyun nan kawai baya iya fitowa wannazaru fi itfaihi da kuma diba a sassan shi guda biyu wannan shi kuma wato kinaya ce yake game da abin da ya shafi wai wato yana da jiji da kai an gane ko wannan mutumin waɗansu daga cikin malamai suka ce wato shine abdullahi bin unais abdullahi bin unais shi ma sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma ya ɗauki wata sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda jabir ɗan abdullahi din yanda yake yana daga cikin ashabul mukuthirin yana daga cikin al-mukuthiruna fi riwayatil asr na sahabbai fi riwayatil asr na sahabbai yayi tafiyar wata guda ya tafi wajen shi akan hadisin wannan guda ɗaya na lokacin shi abdullahi bin unais yana can sham shi kuma jabir ɗan abdullahi yana madina shi ne al'imamul bukhari ya kawo athar ɗin warhala jabiru na abdullahi basirata sharin ila abdullahi bin unesin fi hadithin wahidin saboda al-khuruj fi talabil ilm an gane ko yace to wato ka abu malik yana da kwai ɗan jiji da kai tunda yanzu lokacin wato ɗiyan itatuwa ne su kuma shi yana daga cikin masu ɗiyan itatuwa da yawa a madina yanzu yana ɗan ganin cewa yanzu to yanzu kwanan zai kama kuɗi yanan zama da suwane da suwane ba nashi bane sannan kuma gashi yana da kai matan shi guda biyu wannan matan nashi sun hana shi ya fito amma waɗansu daga cikin malamai suka ce anan wanda ya faɗi wannan maganar munafiki ne amma zancen a ce munafiki ne mai mata so ba wanda yake tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan tazara mai tsawo a ce munafiki ne ya faɗi wannan maganar ba haka bane an gane ko saboda abdullahi bin unais wato babban sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to amma abin da yasa shi ya faɗa haka saboda ya faɗa haka ne duba da yanda shi ka abu bin malik ya fifita zama a madina da barin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fito shi kadai ba tare da ya biyo shi ba wannan shine yasa ya faɗa haka irin kamar dai kausasa magana ce akan shi ba don wai shi munafiki bane ko yana kullace da ka abu malik irin akwai irin wanda aka sanka da shi to in ya aikata wani laifi yanda kai za ka kausasa magana a kan shi to wani ba zai kausasa magana a kan shi ba to shi akan wannan bangaren ne wato yasa ya faɗi wannan maganar ba wai dan akan ko tsakanin shi da ka ba ko wata yalƙasa shikenan bayan shi wannan mutumin da yake na ƙabilar banu salma ya faɗi wannan maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai ce komai ba dai faƙala lahu mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu sai mu'adh dan jabal Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi yace bi isa maƙulta tur da wannan abin da ka faɗa wannan magana taka ta yi muni ba gurinta bane wannan wallahi ya rasulallahi ma alimna alaihi illa khairan kaji sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda sashen su yake wankewa sashi ya ce wallahi ya jakadan Allah mu ba mu san komai ba a tattare da ka'abu bin malik in banda alkhairi ka'abu bin malik muna tare da shi a madina tsawon shekaru da dama barkatai amma mu ga wani abu wanda yake na muni ba na aibu na alaka tsakankanin shi da munafukai kullum abin da muke gani a wajen shi shine muna ganin wato kyakkyawar mu'amala da kuma kyakkyawan ladabi tare da kai da kuma kyakkyawan ladabi tare da sahabbanka da haka mu mu san komai a wajen ka abu ba wannan maganar da ya faɗa na cewa burdawu wa nazaru fi idfai shine ya sa bai fito ba wannan mu mu san da shi ba shi kadai ya san da kayan shi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aici sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiru ya kyale bai ce komai ba saboda yanzu an samu wani ya tubka wani ya warware to saboda shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu kallon da yake yi wa ka'ab ibn malik wato kallo ne na mutumin kirki mutum wanda yake mai ladabi mai kunya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu don haka a ɗauki wannan kalma don a ɗora ta akan ka'ab ibn malik kalma ce wanda cike mummuna don haka sai manzo Allah ya shiru lokacin da mu'adh ibn jabal ya wanke shi ya ce alhamdulillah wato sabai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba'duhum yansahu ba'da ka kai tsaye a lokacin ba magana ba ce wanda za a ce a kyale sai bayan wato bayanan shi wannan mutumin sannan kuma mu'azu ibn jabal zai faɗi magana a gaban manzo Allah ya ce ba haka bane wannan abu a gaban shi ya ce ba haka bane saboda wanda suka ji kalma ta farko su ji ta biyu wanda suka ji kushewa ka abu malik su ji ban shi an gane na'am بينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيبة خيثمة خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي وهو الذي تصدق بساع التمر حين لم حين لماذا لم
حين لمزه المنافقون لمزه المنافقون لمزه المنافقون نعم فبينا هو على ذلك to yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi suna wannan yanayi ana zaune ana hira ra'a rajulan mubayyidan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tsinkayo wani mutum daga cikin sahabban shi wanda yana sanye da fararen kaya ya zulu bihi sarab kawalwalniya tana kadawa da shi sai ya tsinkayo wani daga can nesa kawalwalniya tana kadawa da shi idan aka ce as-sarab kawalwalniya shine daga nesa abinda zaka tsinkayo shi kamar ruwa ne amma shi kuma ba ruwa bane ashe ko irin haƙo ne ko irin kwalta ce wannan shine ake ce da shi as-sarab kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayani shi a cikin alqur'ani walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala ya bayani akan wato irin yanda kafirai aikin da suke yi a nan duniya da kuma yadda suke tunanin cewa za su ci more shi a gobe kiyama to ba haka ba ne Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum ayyukansu kasarabin biqi'atin wato kaman kawalwalniya ce a fi a fele ruwa a guri wanda yake hako wanda ya hasabuhu dhama'anu ma'an wanda yake cike da ishirwa idan ya tsinkayi gurin daga nesa zai yi tunanin cewa ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an har dai idan yazo wa gurin ba zai samu komai ba saboda dama ba ruwan bane kawai in yazo shi zai ga huko ne wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab to anan shi da yace yazulu bihi sarab ka walwalniya tana ta kadawa da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun aba khaythama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsinkayar mutum ya fararen kaya daga nesa da a san kowa ne ne ba mazala ce Allah sa abu khai samata ne malam abdullahi kenan Allah sa abdullahi ne abu khai sama al'ansari mutumin madina fa'iza huwa abu khai samata al'ansari ka abubuwan malik ya ce kawai sai ga shi kwatsam yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya roƙa daga Allah sai ga shi Allah ta'ala ya tabbatar mai daga da abinsa shi ne ga shi kawai abu haisa matanni al'ansari mutumin madina aka waɗansu daga cikin shurrahu suka fassara kun aba haisa mata wato wannan du'a'un ne minan nabi sallallahu alaihi wa sallama an ya kuna aba khaitsama wato Allah ta'ala ya sa abu khaitsama ne wancan an gane ko amma waɗansu irin su al-imam al-qadi iyad da waɗansu daga cikin malamai suka ce kun dinna ma'anarta anta anta abu khaitsamata wannan abu khaitsamata ne yake zawwa daga nesa ba wanda ya gane mai zawwa manzo Allah sallama da ya tsinkaye shi saboda yana da kai batir na ido mai nisa ce wancan abu khaitsamata ne yake zawwa fa idza huwa abu khaitsamata al-ansari sai gashi kuma abu khaitsamata al-ansari din ne aka waɗansu daga cikin shurahu wato suka fassara na'am
wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamr wato abu haitsama al'ansari shi ne wanda ya yi sadaka da tiya ta dabino hina lamasa hul munafiquna lokacin da wato munafikai suka aibinta shi wato lokacin da ya sadaka ta dabino lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya ta zakka an gane ku to sabai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda wato su san cewa sun yi aiki da kowace aya wanda ta sauka a cikin alkur'ani abu mas'ud ya ce mun kasance muna yin dako kuna na tahamal mun kasance muna yin dako mu je mu mu tsaya a gurin da ake sauke wa kaya mu sauke kayan mu dako mutum mu kawo mishi ya bamu ladan mu idan ya bamu lada a cikin wannan ladan da zamu samu mu dan kasa mu hudda wani abu daga cikin mu je mu bayar a matsayin sadaka to shi ma wani abu haitsama yana daga cikin masu karamin karfi na na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ma ya je shi ya dan yi buga buga shi ya samu tiya ɗaya ta dabino ya kawo ta ya ajiye a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ma ga sadaka shi wanda ya samu shi kenan munafukai wanda suke zaune a kusan fada ta ma'aiki alaihi salatu wassalam sai suka ce inna allaha la ghaniyun an sa'i hada wala me zai da ciyar ka guda mutane suna kawo abin kirki ka rasa abin da za a kawo sai tiya ɗaya ta dabino wanda ko ƙwaya ɗaya ɗaya aka ce a raba wa mutanen madina ba zai gama su ba mutane suna kawo abin kirki shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina yalmizuna almutawwi'in min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim abu a iya da shi kuma da ya tashi sai ya zo shi da katafarar dukiya katafariyar dukiya kawai zuba a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam alo munafikai da suka gani suka ce kai haza mura'in to wannan so yake nuna wa mutane shi mai dukiya da yawa ne riya ce kawai dan a ce kawai yana yi ne shi yayi da yawa bai tsira ba yayi kaɗan bai tsira ba shi ma to haka munafikai suke a kullum shi munafiki inda yawan zaka ɗauka ka bada zai maka wata fassara in kaɗan zaka ɗauka ka bada zai maka wata fassara to amma ka bar duk wata fassara wanda ta ci karo da fassarar ubangiji ka yi ƙoƙari ka san yadda Allah subhanahu wataala ya maka fassara mai kyau ba wai yadda mutane za su maka fassara mai kyau ba ka ce mutane su yi maka fassara mai kyau to wani zai je haka cikin hallaka akan barin wato yin da'a ga ma'aikisa salama ko da'a ga ubangiji subhanahu wataala abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk